الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau tara ne ga watan shida watan jumada al'akhira bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da yau sha ɗaya ne ga watan sha biyu hijirar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatun wala tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci na mai albarka na iyawu sunna da ke wannan unguwa ta fantani nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari na albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da tara cikin wannan sura na albarka suratul baqara yau wannan shi ne darasin mu na nawa yau shi ne a karatun mu na sha ɗaya cikin wannan sura suratul baqara za mu tashi insha Allah daga kan wannan ayan yau karatun namu da kafin mu shiga karatu Allah rahma malam bashir muna maka barka da dawowa ya je kasa mai tsarki kuma ya dawo ya sake yin wata tafiya zuwa yola bisa umarnin shugaba abdullahi balalau da za kuma allahu khairan alarama a kafin nan insha Allah yau karatun namu karatu karatu ne lacce lacce haka ina fata an gane shi yasa ba fito da tafsiri ba yau a za mu tashi akan aya ayoyi guda biyu za mu karanta saboda suna da alaka akwai wuri da shigo ciki suna da alaka da insha Allah abin da nake so ne magana a kai za mu tashi a farkon aya tara mai da tara wa iz najjaynakum min ali fir'aun wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da tuna wa banu Isra'il irin ni'imomin da ya musu. Za mu yi tafiya mai tsayi cikin wannan Sura ta albakara muna tattauna abin da shafi banu isra'il yahudawa da ainihin ababen da ya shiga tsakaninsu da annabinsa annabin musa da kuma ubangijinsu ubangijinu gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala a nan allah ya ci gaba da cina musu kamar da mu karanta satin da ya gabata allah ya ce wa iz najjaynakum min ali fir'aun ku cina lokacin da muka tsiratar da ku daga mutanen fir'auna kalmar alu tana ɗaukar jama'a jama'an wani shi yasa waɗansu malami suka ce da an ce Allah musalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin duk mai imani ya shiga ciki ina fata an gane inda kana cikin al'umma Muhammadiyya wacce ta yi imani da wannan annabin da sakon da ya zo da shi ka shiga cikin wannan salati shi yasa yana daga cikin alkhairi na wannan al'umma da Allah ya kuntum khayra ummatin idan har kai mutumin kirki ne to har makiyinka ma yana maka addu'a bai sani ba ina fata an gane saboda a wurin tahiya ya kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina in kai salihi ne ka shiga ciki ko yana jin haushin ka ka shiga ciki ina fata an gane kisa dan kaga in ka zama salihi to ka huta to sai adam da suka ce alu fir'aun ana nufin jama'an fir'auna Allah ya ta kira mutanen shi da alu abin da ya kira mutanen annabi Musa da alu Musa وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين سورة البقرة ko can gaba to Allah ya ce ku tuna lokacin da muka ainihin tsiratar da ku daga mutanen Fir'auna yasumu lakum su'al azabi suna ɗanɗana muku wato mummunan azaba yudabbihuna abana'akum kaman ka ce wani irin azaba suke ɗanɗana musu ko kuma su ne suke tambaya wani irin azaba suka- suke ɗanɗana mana domin ka duba anan fa waɗanda ake magana da su a lokacin ba su aka yi wa azaban ba dan yahudawa ne da suke rayuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba su san fir'auna ba kawai labarin suka ji amma Allah sai ke jingina abin da su wa idnan jainaku ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku ina fata an gane sannan ya sunura kun yana ɗanɗana muku saboda kakanninsu aka yi wa ina fata an gane da duk abin da ya shafi asalin ka kai ma ya shafe ka an azabtar da kakanninsu su ma ya shafe su yasa Allah ke jingina maganar zuwa gare su yasumuna kusuwal azab yana ɗanɗana muku mummunan azaba to kamar sun ce wani irin azaba ne suna neman tafsirin azaba da har Allah da kira ta mummuna da aka ɗanɗana wa kakanninsu sai ce yudabbihuna abana'akum suna yanka ƴaƴayenku maza wa yastahayuna nisa'akum suna kuma raya ƴaƴanku mata nan kalmar rayawa din shine kyalewa a kashe maza a kyale mata ina fata an gane yasa Allah ce sun kashe maza sun raya mata saboda basu kashe mata ba to anan na faɗa wancan satin menene dalilin fir'auna na kashe ƴaƴan banu isra'il maza malamai sun yi maganganu da yawa daga ciki wanda ibnu kasir ya kawo cikin tafsirin shi fir'auna ne ya mafarki ya ga wuta ta taso gobara daga baitul maqdis ta shigo misra sai ya zama duk wani da misra wutan ta shiga gidan shi ta kona gidan amma duk wani da yahudi banin isra'il da ke misra wutan ba ta shiga gidan shi ba. kun fahimci wannan abin da kyau to sai hankalin fir'auna ya tashi sai ya tara bokayen shi ya tambaye su ga fa abin da na gani cikin dare kusa al'ada ne na sarakunan da duk abin da ya faru da su za su kira masu musu fasara haka ne ko bokaye su in kun duba kissa annabi yusuf akwai irin wannan to da fir'auna ya tara su ga mafarkin da ne cikin dare wuta ta taso daga baitul maqdis ta shiga duk gidan duk wani ba misire ta kore gida amma in da mutum yana cikin banu isra'ila ta bar shiga gidan shi ba sai suka ce ta wannan alama ne na cewa a cikin sunan akwai wanda zai taso zai zama ya gama da misrawa gaba ɗaya ya rusa mulkin ka an gane ko zai zama mulki ya koma hannu daga nan sai fara ɗaukar matakin to duk wani jariri da aka haifa a kashe shi muka ta inda ma za a haifi wanda zai rusa min mulkin nawa ya manta Allah ne ke yin abu wasu malamai suka ce a kawai su dai bokayen shi ne suka ce da shi sun hango a cikin bincikensu ta waɗannan yahudawan da suke misra da kake azabtar da su ba ai suna dan suna zaman dawo kawai suna kallon ka kawai likimo suka yi suna wani gwamna ko ya ce likimo kawai yi to su ma likimo suka yi kawai suna kallon ka ai suna da alkawari da kakansu ya musu cewar za a yi wani yaro a cikinsu zai zo ya zama mai mulki su samu ɗaukaka da izza kai kuma za ka ƙasƙanta ya ce to duk wani yaron da aka haifa a kashe shi ina fata an gane wannan ne daga cikin sabubba da yasa ya dauki wannan matakan da yawa daga cikin malamai sun ci ya yanka yara sama da miliyan daya jarirai kawai jariri fa kalli bala irin na jirawa ana haifan shi ba zai kwana ba za a yanka shi yankan rago yasa Allah ce yuzabbihuna abana'ahu a wata aya yuqattaluna abana'ahu duk da abu ɗaya ne da kisan da yankawan duk ɗaya ne yankawan ta hanyar da aka yi kisan kenan to Allah sai ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin hakan wa fi zalikum a cikin wannan azabtar da ku da suka yi a cikin wannan azabtar da ƴaƴanku da suka dinga yi da kashe su da bautar da ku da wahalar da ku bauta ne babu albashi ba kawai sun zama bayi ba su da aiki sai bauta wafi zalikum cikin wannan bala'u akwai bala'i min rabbikum daga ubangijinku azimin mai girma to shine malamai suka tattauna cewa fi zalikum dinnan yana komawa ne zuwa ga azaban da aka musu ko yana komawa ne zuwa ga tsiratar da su da aka yi bala'un akwai jarrabawa shine bala wasu malamai suka ce tseratar da su da Allah ya shi ake nufi wa fi zalikum cikin tseratar da ku da nayi bala'un azim akwai jarrabawa mai girma kuma an jarrabe su ba su ci ba to duk abin da Allah ya ce su yi ba su saba mishi ba ina fata an gane jarrabawan farko ma shine za mu karanta dai a gaba amma dai ba su ci jarrabawan da Allah musu bari su yi imani da shi su yi aiki na gari wasu malamai suka ce a bala'u din nan yana komawa ne zuwa ga azabtar da su da aka yi lalle cikin azabtar da ku da aka yi da yanka ƴaƴan ku jarirai bala'u an akwai jarrabawa mummuna da man kalmar bala tana zuwa da alkhairi tana zuwa da sharri ina fata an gani yasa Allah ya kira bala'an hasana kaga na alkhairi yace wa nabalikum bi sharri wal khairi fitina wa fi dhalikum bala'u lalle a cikin hakan akwai jarrabawa min rabbikum daga ubangiji ku azumi mai girma ko kuma a ce duka biyu azabtar da su da aka yi bala'i ne ina fata an gane tsiratar da su da aka yi ma bala'i ne kowace jarrabawa ce mun faɗa wannan wancan sabi ko to a nan malamai suka ce fir'aun ya yi duk abin da zai yi amma ƙarshe bai nasara ba da Allah ta shi nuna masa cewa bai isa ba shi kaskantacce ne yaron da yake nema ya kashin a cikin gidan shi girma ina fata an gane akwai kaskanci sama da wannan yana ta yanka yara ba zai rayu ba ba zai ba ba zai ma girma ba balle kwace min mulki sai girma a cikin gidan shi ina fata an gane to idan ka sallama wa Allah ka huta inda rabbana ba wahala ko duk irin tsi idan ka sallama wa Allah shikenan wallahi ka huta sai Allah ya ce ni وإذ فرقنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون Allah ce wa in faraqana bikumul bahra ku tuna lokacin da na ainihin raba muku kogi faraqana bikumul bahra na raba muku teku ya zamo ya rabu fa anjaynaku muka tsiratar da ku wa aghraqana ala fir'aun muka nitsar da jama'an fir'auna da shi fir'auna wa antum tanzuruna alhali kuna gani a idon ku abin ya faru ba labari aka ba ku wannan ni'imar da Allah mun kucina ta wannan ayan Allah kawo ta na adukule ya yi bayani filla-filla a wasu wurare daga ciki akwai cikin suratun shu'ara da suratun shu'ara da suratun araf da suratun tsaha da ita wannan bakara babu inda Allah ya baje kolin annabi Musa kamar wannan surorin da fir'auna da jama'an shi da suratun kasas ina fata an gane Allah ya yi bayani filla-filla daki-daki gaban da ba cika a nan ba an cika shi a can abinda aka bari a can an kawo shi a can ina fata an gane ga kuma mutashabihat ko arama yana cikin wurin da ke da wahalar hadda kisa annabi Musa da Fir'auna can a cire wawu nan a bar wawu can a canja fasalin kaza ina fata an gane yanzu ka dauki barin baku misali ayan nan da muka gama wa iz najjaynaku min ali fir'auna yasumuna kusuwal azabi yuzabbihuna abana'akum a suratul ibrahim ya Allah ya kawo ta
وإذ نج- وإذ أنجيناكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
annabi Musa na tuna mutanen shi liman da Allah musu ta in an jaina ku lokacin da na tsiratar da ku kaga nan na jaina ku can kuma an jaina ku sannan yasumuna kun suwal azabi anan yuzabbihuna can kuma wa yuzabbihuna to qur'ani duk inda abu ya canza kuma yana da ma'ana malamai suka ce me yasa anan aka cire wawun a can aka kawo wawun suka ce dalili anan da Allah ya ce sumuna kun suwal azabi yana ɗanɗana muku mummunar azaba kamar sun ce ne wace irin azaba sai aka musu tafsirin azaban yudabbihuna abana'akum yana yanka ƴaƴanku maza jarirai wa yastahayuna nisa'akum amma a can kuma da aka ce yasuhuna kusul azabi wa yuzabbihuna dalilin kawo wawu can lissafin ni'ima ake musu ba tafsirin yasuhuna kusul azabi ake ba ina fata an gane ai fir'auna ya wahalar da ku ya dandana muku mummunan azaba sannan kuma ya yanka ƴaƴanku jarirai ina fata an gane yara ƴaƴanku mata wa fi zalikum aka yi kawo wawu saboda nan lissafi ake musu nan kuma tafsirin azaba ake yi ina fata an gane Allah ce wa in faraqana bikumul bahara ku tuna ni'iman da na muku a lokacin da na raba muku kogi ya dare gida biyu sai Allah ya ce bayan ya raba kogin gida biyu sai ce wa agharaqana ala fir'aun muka nitsar da iyalan fir'auna to wannan kissan bari mu je surar da shu'ara mun aro wasu ayoyi sai su taimaka a fahimci wannan Allah ce wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum متبعون فأرسل فرعون في المدائن عاشرين Allah ce wa auhaina ila Musa bayan bala'i yayi bala'i Misran ta yi zafi annabi Musa shiga tashi hankali da duk wanda ya imani da shi Allah ce muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi ku fita cikin dare da kai da bayina ku yi hijira zuwa baitul maqdis ku koma Palestine ku je ku zauna Misr ba za ta zaunu ba bala'in Fir'auna ya kai bala'i yace an asiri sara shi da tafiya cikin dare to ku fita cikin dare kan gare waye ku amma fa innakum muttaquna tabbas za a yi already Allah sanar da su su kwana da shirin cewa ko sun fita cikin dare labari zai koma kullun fir'auna innakum muttaba'un tabbas za'ali fa arsala fir'auna fil mala'ikati hashirin fir'auna tun ya ji labari ya aika cikin birane manyan manyan biranen misra hashiri na tara jama'a a zuwa a bisa annabi musa ce Allah ce يأتوك بكل سحار عليم إن هؤلاء لشرذمة إن هؤلاء لشرذمة قليلون yace inna haula in ji fir'auna lalle waɗannan mutanen na annabi Musa la shirdatun qalilun wasu yan jama'a ne fa kadan wa innahu وإنهم لنا لغائبون yace kuma lalle sun fusata mu rabu ya baci an taba manya ina innahu lana la za'iduna lalle an fusata mu fir'auna na ta faɗa yana ta tada jijiyan wuya ina fata wa innahum lalle su lana a gare mu la za'iduna an fusata mu sai Allah ko kenan sai Allah ya ce me وإنا لجميع حاذرون ya ce kuma lalle dukkanmu da ni da jama'ata masu kwana cikin shiri ne ba kun gudu ba wa inna la jami'un hadiruna lalle za mu kwana cikin shiri sai mun kama ku sai Allah ce ne فأخرجناهم من جنات وعيون fa kullu zai ci gaba وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل fa'atba'uhu فأتبعوهم مشرقين Allah sai ce fa'atba'uhu mushriki sai suka bi su mushriki na lokacin fitowar rana da suka fita cikin dare kamar da ibn kasir ya kawo cikin tafsiri shi sai fir'auna ya ce kar kowa ya bi su bar wadanda su ba inda za su je ina fata an gane ka san idan aka tashi rena ma hankali jami'an tsaro kai ta gudu ba za su bi ka ba sai ka gama gudu ka gaje su dama ka ina fata an gane ka gama guje-gujenka ba a- suna kallon ka musamman idan ana tracking ɗinka ka yi ta guje gujen ka ba wanda zai bi ka sai ka gudu ka gaji ka huta sai a cafke ka ko shine fa adba'uhum mushrikina fir'auna ce kar kowa ya bi su sai an ji zakara ya fara kuka tukunna kaga lokacin asuba kenan a lokacin sai a bi su a wannan ranar duk misira babu zakaran bai kuka ina Allah ya hana kowane zakara kuka haka aka waye gari babu zakara ko ɗaya da ya cara yana cikin tafsirin ibn kasir yace ne lata izin ma sa hadikun a wannan daren babu wani zakara da ya cara zakara suka tabbacin su kawai ina fata an gane kawai sai ga fasken alfitir gari ya waye fir'auna ce to abun ya kai inna na ya ce a tara masa sojoji sai da aka tara sojoji dubu ɗari shida dubu ɗari shida ba yan sandan najeriya gaba ɗayan su kaf dubu ɗari uku da saba'in da wani abu ina fata an gane idan ka tara duk abin nan military da ware da ba su kai miliyan ɗaya ba da police to sai da ya tara dubu ɗari shida a take ya ce a bisa aminu musa to a wannan lokacin rana ta fara fitowa shine fa'ad ba'uhu mushriki falan ma tara al-jam'ani فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون bayan da suka bi su sai gashi kuma sun cin masu Allah ce falan ma tara al-jam'ani Allah ne tashi zai shirya wani abu yasa su annabi Musa suka kasa sauyi ya rike tafiyar nasu Fir'auna kuma bai bi su ba sai bayan gari ya waye rana ma ta fara fitowa amma sai da suka kama su Allah ce falan ma tara al-jam'ani a lokacin da runduna biyu suka yi tozali rundunar Fir'auna suka hango jama'an annabi Musa annabi Musa da jama'an shi suka waiga suka hango Fir'auna da jama'an shi rundunar da sun ninninka su yawa in za su su ɗauki ɗaiɗai ko rabin rabin rabin ba za su samu ba shi ne falon ma tara'ar jama'ani kenan kowa ya ga kowa shi ne tara'a ina ƙala ashabu musa sai mutanen musa suka ce inna la mudrakuna shi kenan an cin mana mun ba mun lalace bis cikin dare suka fita fa sun yi tafiyan awanni amma gashi an cin musu inna la mudrakuna kare mu ta kare قال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين to abunka da wanda yake magana da Allah mutane shi hankalin su ya tashi inna la mudrakuna an kama mu qala kalla yace ko kada inna ma iya rabbi sayahdi yace ubangiji na fana tare da ni sayahdi zai shirye da ni zai kawo mana mafita ba abin da zai faru hankalin shi a kwance kama ma bai hango fir'auna ba inda ma iya rabbi sai hadi a nan malamai suka ce idan ka kalli kissan annabi musa da kissan manzo Allah sun sha bamba shi annabi musa da ya hango fir'auna da jama'an shi da hankali ya tashi ya ce inna ma iya rabbi ubangiji na na tare da ni sai hadi zai shirye da ni amma shi annabi da abubakar a siddiku da suka shiga cikin kogo kafuran makka suka biyo su abubakar a siddiku hankalin shi ya tashi sai gasa a bakin kogon ya ce inda ɗaya zai sunkuya zai gyara harcin takalmin zai iya ganin ina fata an gane abubakar a siddiku da hankalin shi ya tashi kala inna allaha ma'ana ya ce allah yana tare da mu shi bai ce ba Allah yana tare da ni ina fata an gane ya ce inna Allah ma'ana malamai suka ce saboda me suka ce saboda shi manzan Allah alaihi salatu wassalam shi ne annabin ƙarshe idan ya tafi babu wani annabi bayan shi saƙon isar da saƙon yana kan al'ummar shi to inna Allah ma'ana ina fata an gane saboda aikin nashi zai bar al'umma shi ci gaba da ibada tsaya ba amma duk wani annabi kuma da ya rasu da awon shi ya tsaya Allah bai dora wa al'umma shi ci gaba da wasi ba kowa yi ibadar shi tsakanin shi da Allah amma al'umma Muhammadiyya kuma yace ballighu anni walau aya kowa haƙƙi ne isar da sako na koda da aya ɗaya yasa ce ci inna Allah ma'ana ina fata an gane shi yasa al-Busairi yace fasidqu fil gari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil gari min arni wiqayatullahi khairun min muda'afatin min ad-duri wa al-alim min al-qani a cikin baiti a takaicin takaitawa da annabi Musa ce inna ma iya rabbi sayahdi me ya faru
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم a daidai wannan lokacin bayansu fir'auna da sojoji dubu ɗari shida gabansu kuma teku akwai hanya a teku babu ina fata an gane ke sa wani mai baiti yake cewa wa in ka iya ruwa jirgi a cikin teku ba ka fita ba yace ko da an yi magori in ba ka gaje hauka ba ina fata an gane babu iya ruwan da zai tsiratar da kai a teku sai dan baka taba ganin teku ido da ido ba to gaban su teku ne bayan su kuma fir'auna da annabi Musa to me zai faru sai Yusha bin Nun yana cikin manyan ɗaliban annabi Musa Yusha bin Nun shi da Yusha da ake faɗa da Hausa ina fata an gane sai ya tambayi annabi Musa ga annabi Musa ga annabi Harun ga Yusha shine halifa annabi Musa yadda ka san Abubakar As-Siddiq da annabi haka suke shi ya ɗauki ma kusan aikin bayan annabi Musa ya rasu. To shi ne sai ce annabi Musa, me Ubangijinka wani umarni ya baka, kawai ka ce inda iya rabbi. Ina fata an gane, ga Fir'auna na zuwa, kuma ga ma a gaban teku, amma magana ka ce inda iya rabbi. Me ya ce maka? Ina fata an gane, sai ce ya ce mu fita cikin tekun nan. Ya ce wannan teku ce kwarai. shi da fara shiga shi yi shau an ce da ya kada shiga tekun sai ya dawo ya ga zai mutse sai da maimaita haka har sau ya ce shi ya yi imani annabi musa ba ƙarya yake ba tun da allah ce a shiga kawai sai ya shiga da ya shiga ya shiga sai ya dawo ya ce akwai sabon umarni ya ce babu ya ce nan din da aka ce mabi ya dawo ya ce wallahi ma ka zafi ya ce wallahi ba ƙarya kake ba amma akwai sabon wani ya ce ubangiji na ya ce abin da cikin nan ya sake shiga da aka yi haka sau uku shi ne fa'auhaina ila musa sai ga mala'ika jibril muka yi wahayi zuwa ga annabi musa a ne dore da asakal bahar wannan sandan naka ɗauke ta ka fuci wannan tekun da shi da ya ɗauke ta da ya buga da izinin kun fa yakunu fanfalaka Allah ce sai kogin ya dare gida biyu ke ce fakana kullu firkin kowane ɓangaren ruwa sai kasance ka ɗaudil azim kai ka ce wani babban dutse ne da in ka daki ruwa ka san tashi yake to da ya daki ruwan da ya tashi aka dinga tashi sama saboda surfin tekun ana neman hanya ne sai da ya zama wurin da za su bi sai da ya bushe ɗariƙar yabasan la ta haku daraka wala karsha cikin suratu baha hanyar sai da ta bushe a take da izinin Allah sai ya zama yadda ka san tsakanin duwatsu idan kana tafiya tsakanin dutse da dutse haka tekun ya zama musu sai Allah ya ce ne
وأزلفنا ثم الآخرين bayan annabi Musa sun shiga sun tsallake Fir'auna suna can sun tsaya suna ganin ikon Allah ina fata an gane ga dai teku ya dare Fir'auna kuma ya ce shine Allah yana zazzar ido sai da annabi Musa suka tsallake gaba daya suna kallo Allah ce wa azlafna thammal akhayina Fir'auna da jama'an shi da suke can baya sai muka matso da su gaba Allah ne turo shi ake ya kamata ya juya in dai ana aiki da hankali psychologically koma ya kamata amma Allah sai ya hankalo shi sai ce kawai mu je mu bi shine wa azlafna thammal akhirina muka matso da waɗanda suke can baya muka ce ku taho da suka taho me ya faru وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين Allah ce sai muka tseratar da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ajma'i da gaba ɗayan su ko mutum ɗaya ba wanda ya halaka sun ma'agaraka nan akharina waɗancan na bayan da suka zo suka shiga fir'auna shine a gaba ana bin shi sai da Allah ya bari gaba ɗaya sun shiga Allah sai dulmuyar da su ina fata an gane to shine ya ce wa id faraqana bikum al-bahr ku tuna lokacin da muka raba muku teku gida biyu fa anjaynakum muka tsiratar da ku kuka tsallaka Allah ya ce wa aqraqana ala fir'aun sai muka nisar da muka halakar da fir'auna da jama'an shi wa antum tanzuruna kuma idan ku abin ya faru ba labari aka ba ku ba dan da suka tsallake sun tsaya suna ganin ikon Allah su ga shi ma zai shigo ne ko ba zai shigo ba a gaban su fir'auna ya shiga da jama'an shi a gaban su kuma Allah ya ce turo ne hade Allah ya ba ruwan umarni ya dawo ya hade yanda yake a lokacin fir'auna da ya ga haza sai ce zai musulunta Allah ya ce wa jawazna bi bani isra'ila وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ce muka tsiratar da annabi Musa da jama'an shi ainihin muka haurar da su wannan teku. Fir'auna junudu ya suka bi su. Allah ya ce sai muka ainihin sa wannan ruwan ya haɗe. To Fir'auna ya ga bala'i sai ya ce amantu na imani. Billadhi amana bihi banu Isra'il wa ana minal muslimina. Aini ma ina cikin musulmai. Ina fata an gane. a lokacin yanayin zai musulunta Allah ce al'ana
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين al'ana sai a yanzu bayan ka ga mutuwa sannan ka ce za ka yi imani wa kunta min al-mufsidi bayan ka yi barna ka kasance daga cikin al-mufsidi da masu barna a ban kasa wa kad asaita qabl ka yi aikin sabo kafin yanzu kuma ka kasance daga cikin mabarnata yanzu ka ce za ka yi imani dama ka'idar tuba shine ba a tuba idan mutuwa ta zo a lokaci biyu Allah ba zai karbi tuba mutum ba ina fata an gane a lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya fara zare ran shi ko ya tuba ba zai karba ba Allah ya kulle kofar tuba a wannan lokaci lokaci na biyu shine idan rana ta fito ta yamma rana tana fita ta gabar za a wayi gari rana ta fito ta yamma duran da rana ta fito ta yamma hadisi ya tabbata annabi ce kofar tuba an kulle ta duk wanda bai imani ba kafin lokacin Allah ba zai karbi tuban shi ba ina fata an gane to anan abinda za mu kalla cikin kissan fir'auna zaluncin da fir'auna da banu isra'il da yanda yake ji da kanshi da ainihin mulki wanda yake da masu gadin shi kawai sojoji ne dubbai ina fata an gane idan ka je ka garin lobzo a egypt ka ga gine-ginen fara'ina za ka yi mamaki inda asalin yallaɓai fir'aun ya rayu yallaɓai na banza ba amma ba na daraja ba ina fata an gane idan ka ga gine-ginen da suke na mulki har yau a duniya wannan abun abun mamaki ka ɗauki a haram ne sunansu da turanci pyramid waɗannan pyramid ɗin da suke egypt har yau duniya ta kasa gina iri shi babu technology da zai iya wannan gini china sun yi trying sun gagara america ta yi barack obama da je wurin yace sun tafi da ilimin su wanda suke wannan abu ina fata an gane to wannan ma'anin shi ne kawai dan ajiye gawar fir'auna wannan pyramid din an yi su ne don fir'auna ya mutu a kawo shi a ajiye shi a go saboda tsabar isa ya yi zalunci ya yi mulki ba abin da bai yi ba amma ƙarshe ne Allah ya kama shi yadda ka san za ka kama ɗan sako ina fata an gane wannan kawai min babin buga misali ne ba da abin ya kai haka ba ɗan sako ma sai ku ta guje guje da shi haka ne ko ba haka ba lokaci dai Allah ya kama shi to wannan yana tabbatar da hadisin Imam Muslim daga babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari annabi rahama alaihi salatu wasallam yake cewa inna allaha la yumli lil-zalim tabbas Allah yana yi wa azzalimi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da idan Allah ya damke shi ya kama shi ba zai kubuce ba shi yasa Qur'ani Allah ce kadhalika akhdhu rabbika وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah ce kamar haka Ubangiji yake kama alƙarya wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura kamar haka damkan Ubangijin yake idan ya kama alƙarya a lokacin da take azzaluma take sabon Allah inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah alimun kamun ne mai tsanani mai radadi shadid kuma mai tsanani to duk abin da mutum yake dan Allah ba shi dukiya ko Allah ba shi mulki ko Allah ba shi sarauta ko Allah ba shi wata matsayi ya zamo azzalimi to ji tsoro ran da Allah zai kama shi Allah ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid inna fi dhalika la ayatan لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور Allah ce inna fi zalika la ayatan lalle cikin faruwa haka akwai aya akwai abin daukan wa'azi akwai abin daukan izina amma kadai liman kafa azabar akhira ga wanda yake jin tsoron azabar ranar gobe kiyama zalika yawmun mashhudun lahun nas ko majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud Allah ya ce fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على فهي عروشها.
خاوية على عروشها saki karanta fa ka ayyin min qaryatin فكأي من قرية أهلكناها wa hiya وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد daga can gaba kaɗan a kota aya وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير Allah ya faɗa cikin sautul hajji fa ka ayyin min karyatin nawa daga cikin alkaryu waɗanda suka kai suka kawo Allah ce ahlaknaha muka halakar da su wa hiya zalimatun saboda ta kasance azzaluma wannan alkarya fa hiya khawiyatun ala urushiha sai gashi nan ta durkushe akan turakunta Allah ya dammara ta ya halakar da ita yace wa ka ayyin min karyatin amlaitu laha wa hiya zalima alkaryu nawa muka musu jinkiri alhali suna azzalumai amma a ƙarshe sun ma akastuha sannan muka kama su Allah ce wa ilayyal masir makoma a gare mu yake Allah ce wa qad makaru makarahu wa inda Allah makruhu وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال hakika azzalumai sun kulla makirci wa inda Allah makruhu amma makircin da suke kullawa a hannun Allah yake ina fata an gane ya san me suke kullawa ya san zaluncin da suke yi wa in kana makruhum litazula minhul jibal ko da makircin nasu girman shi ya kai ya kawar da dutse wa inda Allah makruhum
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه
الله مكروه أما مماكنة المسكين كلها وأحمد الله ina ba an gani ya san me suke kullawa ya san zalincin da suke yi wa in kana makruhu ne da zuwa mun jifa ko da makircin nasu girman shi ya kai ya kawar da dutse saboda tsarin sharri duk sharrin da za ka kulla wa wani ko ka kulla wa wasu saboda dama da kake da shi Allah ya sani yace wa makar wa makar makaru ومكرنا مكر وهم لا يعلمون وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Allah ce wa makaru makaran sun kulla makircin su a zarumai sai Allah ya ce wa makaru na makaran ko kuma ya shigo suna kullawa mu ko muna warwarewa kada shi Allah na kulla makirci fasara kuskure ne ina fara an gane suna kulla makirci ne makaru na makaran muna warware makircin da suke kullawa wannan na ya shigo amma ba sani ba sai Allah ce farko kai ka bani aiki da kuma kake duk wani azzalimi a tarihin duniya a jiya yau ka kalli karshen makinci shi ya ke kasancewa Allah ce an nan da marna mu da babu majmai mun tambara su da su da mutane su gaba daya Allah ce fatin ka ku mutu khawe ku da magana ga nan gidajen su na idan kana yawa a duniya kana gani ana ba ka labari ya zama tarihi saboda zalimin da su ne yanzu ka ɗauki yin abin da faru a siriya a ɗan cikin waɗannan kwanakin kada ya ishe mutum aya ya san duk wani zalunci yana da kashi mutane da suka shekara hamsin da kusan hudu suna mutu da ɗarin ba ubansa kusan shekaru talatin kan kusan shekaru ashirin da biyar ake magana tun shekara ashirin da hudu da watanni da hafiz ma'asar da shi bashir ma'asar suka fi zaluncin da za su yi duk da basharun asar ya zuri da larabci zaluncin da suka yi ubansa abin da ya asiriya sai wanda ya sani uban ya mutu kan ya zo hau ya zaluncin da duniya ba za ta mai da shi ba a cikin shekara goma sha ɗaya ya saka mutane ɗan ƙasan sama da 40 miliyan su ne miliyan goma sha hudu duk duniya babu kasar da take da rubutun hijira da ba siriya ba wanda ya kashe mutane a cikin siriya tsakanin dubu da bakwai zuwa miliyan ɗaya saboda mulkin shi ta kwata ina ba ta an gano akwai wanda a rana ɗaya suka wurga wurga da ke da kemikal an kashe sama da mutum dubu goma sha biyar a lokacin da mutum dubu goma sha biyar su kamar kiyashi sun gina gidajen kirkin kowane aji yan adawa da su ka ce ba ma yin karɓar muka kai ka har abada ba ne ka abu wanda ya fito daga kudin shekarar shi arba'in da wani ina ba san gane ya kama ka babu kotu ba shari'a ya da wajen aji ka kawai akwai wanda aka buɗe prison aka ce ku fito yana gudu ya tsaya wanda ya faru ne shi ne ka an buɗe jiran ce fita aka ce ai gwamnati ta rushe ɗaya su bi da shi kudi ya ce wani goma sha yau za a kashe mu yau da ranar kashe mu. a yanke musu goma ne ba waɗanda aka kashe a birnin ba san ya kansu ba amma da Allah ya tashi kama da cikin kwana goma yan tawaye suka kore shi wurin canjas kuma ba rashin ba za ta yi taimakon shi ba saboda ita ma ta kanta take ita ne ukraine wani abin kunya a na neman taimako na koriya ina fata an gane to rashi ta ce asad nan kan kai ta kanka yanzu masu ba biya allah shi ma ta kan shi yake yi sun zo sun yi bara yin shan da kula su ba da shi ma ta kan shi yake yi saboda yin allah an gane ku sabda hizbullah da suke taimaka mishi hizbullah isra'ila ta farko gaba kuma da abin da kyau to ba dan muna isra'ila take shugaba a sarwai ina fata an gane to amma faɗa isra'il da hezbollah ya sa su ma ta kansu suke ba za su yi taimakon asa ba a ƙarshe ne ga shi duk zaluncin da ya gudu hijira shi ya nemi asali asiriya a rasha ina fata an gane yana ci yana gani ya bar mulkin sai da mutane a fadar shugaban kasa suna taka wurin shi to a ƙarshe shi zalunci yana da iyaka ina fata an gane zalunci yana da ƙarshe yasa Allah ce fa tilka buyutu khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqawmin ya'lamun wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun amma ka'idar shi ne a yi imani a yi tabawa ina fata an gane menene siyasar Syria me ke faruwa a abin da muke magana ƙarshen zaluncin Bashar al-Assad ba za mu analysis din da ke faruwa ko me zai faru ba tsakanin Iran da Isra'ila da wani da Gaza ba wanda ake magana ba Bashar al-Assad ko uban kare a zalunci ya kashe mutane da shi kanshi bai san ya kansu ba wani saboda mulkin shi da wama mulki na mushi shi kanshi ya rama gudun Isra'ila kaga yan gudun hijira akwai wanda muka zauna da shi a Amurka sunan shi Abu Nasir dan shi ne idan ka kira sunan bashar asad a wajen mutu ba ba ba ko wani bai sun da ka kira sunan to an kashe baban shi an kashe kan shi an na fata an gane ba ya ko ka kira sunan bashar asad dan musa da wajen bid'a a kake misali kana son ka san ba ba ka da ka san wanda suka kuma cikin kankara ba kokarin hawa wa yiwa a cikin suno suka dinga mutuwa saboda siriyan ta fi karfin su shi ma da wasu yi ko ko mai sai da wasu kun gano na kuma kyau to shi zalunci dan Allah ba ka dama na mulki wanda zalunci mutane kana kafin karfin kowa wallahi Allah ka kuma shan kai shi ma uban nashi ba da Allah ta shi kama shi waya yake ya ba mu mulki har a ta a inda yake buga waya a ta inda aka shi zawo shi saboda ba ya sai ba mulki shekara talatin yana gwamnatin siriya kuma sai da ya kuma duk abin da zai saboda ɗan shi a wuri ɗan na shi yawo ga shi kuma ya zama gudun hijira to kuma kada damu da cewa idan azzalimi na zalunci Allah ya bar shi ka ɗauka ko Allah ne ke kaza addu'an gaba a kai dai ka gyara tsakanin ka da Allah ka bawa Allah sauran ina ba ta an gane Allah ta a fara ya ta in wata na musulmi أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون والذين كذبوا بآياتنا وليخرجوا من الظلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين Allah ce waɗannan da suka kare ta ayoyin ana musu wa'azi ku ne da zalunci ku ne da shirka ku zama mutane ke ke zurfi Allah ce sannan su ta da riziki muna musu kana rani kuma za mu kama su da yin haifu na yi ala ta inda ba ta tsammani wa ummi lahu inna kaiti mace Allah ce ɗan cinkiri muke musu kamuna yana da tsanani kai ne Allah ka ji tsoron shi Allah ce fargarni wa wani farzibu bi hadha hadith yace ɗalibi da wanda ke kare ta alƙur'ani ɗalibi da bai kare ta hadisai sanar da rijin mai zartu ba ya amuru wa umru ya hudu da kai mace hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wasalam a cikin musnad ibn muhammad bin hanbal annabi ya faɗa hadisi uku wani mai amir annabi ya ce idan ra'ayta al'abda yuhibbu allah ma yuhibbu وهو مقيم على معاصيه فاعلم بانه استدراج منه yace idan ka ga bawa Allah na ba shi duk abin da yake son duniya ya ba shi dukiya ya ba shi mulki ya ba shi lafiya ga ɗaukaka ga farin jini duk inda ya ana yin sai kai jahilai suna masa iyo wanda ba san me suke ba na ba ta gane don ba ku mahaukata irin masu ke maka a zalumai ya cuce ku ya zalunce ku ya zo ku fara yi sai kai sai kai zalunci ku ina fata an gane dole ya zama mu waye musamman nan an zalunci ba wanda za a daidai musu bane ba a ce su zo kowa ya kula su ko ganin abu da kyau misali ce dai dai mutum azzalimi ga sabon Allah ga zalunci ga rashin mutunci Allah ya bashi lafiya ya bashi mulki ga dukiya ga arziki sai ke rufa a lafi sani kuma gudun kiwon alama asiri kuma yana ci gaba da abin da yake na sabon Allah to ka sani talara Allah ke shi Allah ne ke shi talara ina fata an gane annabi ne da ya sabu wannan abu annabi sai karanta wata aya cikin suratul an'am kala ma nasu ma dukkan mu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبصرون فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah ce kalan ma na su zaɓi tururi an musu wa'azi an musu wasiya sun yi ji suka manta da abin da ake gaya su Allah ce fatahna alayhi abwa kulli shay sai muka buɗe musu kofar komai na arziki da ya tsaya takara zai ci duk abin da ta ba zai da kuɗi Allah ya nuna masa kawai bai ba abin da ke sai ci gaba ko malaria baya ne kullum kwana da shiga فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حسيت سكر كمسو سكر سالوني سوى سكر فرنج cewa Allah ya bamu duniya ina fata an gane mu ci a mu ci a ta haka suke cewa saboda ya gina masallaci ya gina islamiyya ya gina Allah an gane kuma sabon ina fata an gane wallahi tana in wallahi ta'ala tsayyuhu ba ya kwallo ina bayyana ka je ka sato kudin mutane da gina masallaci ai sallah sallar ta yi kuma za ka yi bayyana ta duk wanda ya sallah sallar shi ta yi amma wallahi tallahi sai ka yi bayani ka saci kudin mutane ka je kuma ka yi zalunci ba abin da zai faru sai ka yi bayani malaman da suka ce maka in ka yi hajji za ka dawo da mahuwar ka ta yi ta ta ma ta yi ta Allah zai ba ka zalunci wallahi da gwamna da sanata da minista da shugaban kasa da ciyaman da makantar da kowane irin shugabanci da aka bata kai ma binci mutane wallahi Allah ba zai yi ba sai wa da mutane sun yi ba isa malaman da suke kewaye ku ba sa kai abin gaskiya ne ko da kuna ba su kujerar ruwa da hanci ko na ba su zarga da kuɗin shinkafa wallahi jama'a ne wani tashin kiyama ba ku tashi wayan abu ba ku ba ba ko ma da sai ne ku amma da ta ce ce ta kai ne ku ce wayan abu ba ku ba ba Allah ce wa wa ku na Allah ya kiyaye Allah ya ce lokacin da suka samu nutsuwa Allah sai ya ce to a kan nahu muka kama su ba ta tacan ba ta ko ba tsammani ba ta tacan ba ta ko ba tsammani ba ta za mu nufi su Allah sai ya kai shi kirari ya ce fa kuta a gabin da ƙwarnar da zai zarmu sai ga shi Allah ya yanke bayan asalai ya mutu ya zama tari gado shi an raba magana sun ci ne Allah sai ce walhamdulillah ta rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta da ni kan ne da shin bayan kuma da asalu ko sai ne kai ce ce na kan ni manna idza ma kuntu mutajiban wa dhulmu akhiruhu yatika bi yadihi tanamu aynaka wal mabrin mutajibu yadu alayka wa an la tantalim yace la tadrimu la kan bai zalunci da ma kun da mun kuce tilan dan ka samu iko kada shi irin kuɗi kar ka yi zalunci a mulki kar ka yi zalunci a gidanka kar ka yi zalunci a makarantarka kar ka yi zalunci a kasuwa kar ka yi zalunci da ɗalib da makwacin ka la ta bi wannan da ma kun da kuce tilan dan ka fita kin mulki ka taka shi kar ka yi wannan abu dan kyau kana da yunifon da ka samu da mutane a kan titi in sun ba da kuɗi in ba ka wata ce ba ka kawo takardar mota kawo driver's license ina safiya taya ina paracetamol ba iskanci duk sai ka ga kama ba ta bi wannan wajen a kiran ku ya ci ka zangare shi zalunci karshen tika tika duk sai ka yi a matsayi ya ce ta namu a inaka idan ka zo bacci yanzu gudunin gudun sharifu wanda aka zalunta ne ta ya isa Allah ya isa yanzu shi ka fi karfin shi ne ya ce Allah ya isa wannan da mahi bala'i ne wannan zama ni kan ta fi karfi na amma ba ku karfi Allah ba shi ne ma'ana Allah ya isa Allah ka isa ni sai ce wa ainihin ba idan tani idanun Allah ba sa bacci annabi ya ce Allah sai ya yi rantsuwa ya ce fa bi izzati wa jalali na rantsa da buwaya ta da girma na la an suran na kallo ba da ido sai na taimake ka ko da bayan shekaru Allah sa mu kuka suka shi ya Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mu da kuma